يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له في أرضه وسلم محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على المهجة البيضاء على طريقة واضحة غراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو هالك وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wunin mai tarin albarka da alkhairi na litinin daren talata wanda ya dace da biyu da wata na rabi'in al'akhir Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga birtara 1406 da watan 11 miladiya 2023 idan tarihi ya inganta ci gaba da karatunmu na adda'u wad-dawa' wanda wasu suka fi sani da aljawabul kafi liman sa'ala an ad-dawa'i shafi wallafar al-imam ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullah a wannan masallacin mai tarin albarka na al-furqan da yake wannan unguwa ta tudun morai a wannan gari na tawa jamhuriyar Niger wanda yau za mu tashi darasi na 31 a cikin jerin darussu da muke gabatarwa a kowane mako a wannan masallacin muna fata wa Allah subhanahu wataala nuna muna gaskiya gaskiya ce ya bamu ikon binta da kuma nuna muna ƙarya ƙarya ce ya bamu ikon guje mata ya datar da mu duniya da alkiyama ya sa mu wanye lafiya da wannan rayuwar muna nan inda mala yake ta bayani akan abin da ya shafi wasu daga cikin rudaddu da duniya ta ruda da ma son zuciya da kuma ruda ta shedan game da su yi abin da suke so da sabon Allah subhanahu wa ta'ala kuma a wannan halin wai a nasu tunanin in su mutu aljanna kuma za su yi tarayya da masu imani a ciki wanda wannan ba shakka yaudara ce game da malam ya fitar mu da abu fili sai dai mu fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu za mu tashi a gaba da malice faslun wa a'zamul khalq gharuran ma ce wa azamul khalq gharuran man ightarra bid dunya wa ajliha mafi girma wanda yafi kowa ruduwa cikin halittu baki daya shine wanda ya rudu da wannan rayuwar cikin rudaddin ma wanda yake yafi kowa ruduwa malace man ightarra bid dunya shine wanda ya rudu da wannan rayuwar ya duniyar sa ta rude shi elkelen duniya da abin da ke cikin ta ya ya shagaltar da shi ya rude sa yake ganin kamar a duniyar zai tabbata baya komawa a wajen mahalicin sa wa ajiliha da kuma abin da ke cikin ta na gaugawa domin duniya duk wani abu da kake gani a cikin ta abu ne wanda a gaggawa yake kuma a gaggawa zai kare wannan shi yasa Allah subhanahu wataala a hurare da dama a cikin alqur'ani mai girma yake bayani wa dan annabi adam a yadda shi Allah ya halice sa a kusa da son gaggawa haka ne yadda Allah ya halicci dan annabi Adam dan annabi Adam akwai sada da san gaugawa Allah ce wa kana da insanu ajula dan annabi Adam mai gaugawa ne saboda ya tsinta kansa a cikin rayuwa da take da take da gaugawa take tafiya da guru shi yasa Allah ce kalla bal tuhibbuna al'ajila wa tadharuna al'akhirah Allah ce ba shakka dai kun kun fi son rayuwa mai gaugawa a ci maza ita dole nan ai ci maza ci maza ake yi a ci maza ake yi kun manta kun kuma kuka bar rayuwa ta ta lahira to mala ce mafi ruduwa a wannan rayuwar shine wanda ya rudu da duniya idan ka ce albid duniya da ita kanta duniya da kirkiren duniya na kudi da mata da ƴaƴa da kuma abinda Allah yake sanyawa na ni'ima wanda sune sune in jin dadin rayuwar duniya kamar da Allah ya faɗa zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i sai ce mi والبنين أها والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب wannan su ne jin daɗin duniyar baki daya kuɗi da mata da ƴaƴa da kuma kayan noma abinci da kuma kayan abu ne shafi dabbobi da da abin da ake taskacewa wanda su ne kuɗi wannan shine iya ƙarshen duniyar mala ce fa asaraha wannan ya sanya sai ya fifita ta alal akhirati akan rayuwa ta lahira abinda yake yake gari na duniyar sai ya sanya ya fifita ita duniyar akan lahira kamar da Allah ya faɗa ce kalla bal tu'thiruna alhayata ad-dunya a gane Allah ce ku dai kun fifita rayuwar duniya dalili saboda ita ce shay'un malmus abu da mutun yake gani a zahiri lafira shay'un ghaibi ne ba wanda yaje gani ita duniyar an ga wane yayi sama wane yayi kaza wane yayi kaza wannan ya sanya wasu daga cikin su fa iji rayuwar ba sai suke fifita ita duniyar alhali kuma mai karewa ce malaka fa atharaha alal akhirati wannan ya sanya sai ya fifita ita duniyar akan rayuwa ta lahira wa radiya biha kuma sai ya yarda wannan rayuwar ya natsu akanta ya tafashi jin dadi min al akhirati daga rayuwa ta lahira ma'ana ya fi natsuwa da yayi aiki don duniyar ba don lahira ba ya yarda shi yayi aiki duk abin da zai samu da inda zai samu duniyar nan to ya kwammace ya same sa lahiran ya rasa ko kun bai ci karatun hatta yaqulu hatta yaqulu ba'd haula'i har aka samu daga cikin su wa'annan rudadin wasu daga cikin suna fada suka ce ad-dunya naqdun wal akhiratu nasi'ah ita duniya kamar kudi kashne naqd abinda za a yi kai tsaye ciniki ne za a yi a miƙa kuɗin kai tsaye kana yi inda ka tashi ka abun nan za ka samu amma wal akhiratu nasi'a suka ce ita lahira bashi ce kaga abinda mutum zai sayar misali ka saida shi jika 100 kuɗi hannu to yafi ka saida shi jika 150 ba su za ka kuɗin ba ba ka bane a duk a hankali aka doka a hankali a fikira ta dan annabi adam ba shakka wannan a babin kasuwanci haka ne wasu daga cikin rudaddu cikin malaman falasifa suna ganin ita duniyar nan kamar nakalce abu ne wanda kai tsaye akwai intaji akwai akwai akwai ana samun abin da ake da bukata in misalin ka tai kasuwanci in kai da ikon Allah zaka samu karatu ne zaka samu diploma wace ce zaka duk abin da ka shiga ciki to kana samun natijar wannan abun ko ka samu cin nasar ko ka samu faduwa a ciki to amma lahira kuma nasiya ce suka ce abu ne wanda yake kamar bashi ne tayi kake yi kana tayi ne adashi ce da ba a kwashewa ka san adashe kala biyu ce akwai adashe da ake kwashewa kuma akwai adashe da babu kwashewa kun fahimta to ita duniya adashe ce wanda in ka sa to za a zo turkin ka za a kwasan maka amma ita lahira to zaka ta sawa ne ba za a kwashe ba anan sai an je sai ake kwashe to shi kuma dan annabi adam ya fi son abin da zai gani reality kai tsaye haka ne masha Allah suka ce wan naqdu anfa'u minan nasi minan nasiati in ko haka ne to tabbas abu kashi abu a hannu shi an mutun ko haka abu a hannu shi an mutun to da ga naqari ga abu da hannu ga kudi a hannu yafi abin da yake yake bashi wannan ya sanya sai suka rudu da bari su tara duniyar su neme ta ita lahiran tunda ba wanda yaje ya gani kuma ba wanda har yau fa yace maka ba wanda hatta cikin annabawan ba wanda ya taba zuwa kiyaman ya gano abin da ya faru sai ya bada labari babu sai dai kawai Allah ya musu wahayin abu kaza zai faru ko an ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya ga kallar mutane kaza amma ba kiyama bace aka na masa reality ba ita bace saboda ita abun bai wakana ba zai zo nan gaba amma kuma za an bashi labarin abin da zai faru wasu daga cikin abin da za su faru wa yaqulu ba'duhum wasu daga cikin suna cewa ay zarratun manquda wala durratun maw'uda wani karin magana ne anan wanda in aka fasara a Hausa malam Jabir zarratun manquda wala durratun maw'uda ay ai a baki to yafi kaza a abulki ai abaka yafi kaza a afirki a baka kwai gashi na a dora maka a halshe yafi kaza ta tana cikin afirkin ba ma kawo ba aka yanka ba ka bane wanne zaka doka kai a ce maka kaka za ce an baka amma tana cikin cikin akulki sannan kuma ga kwai gashi a a baki kawai an kulde sa maka dai za a yi wanne ka fi kauna a wannan lokacin eh bai za ka karba ko wannan shi wannan tarin magana ce zurratun manquda wala zurratun ma'ula abu a hannu shi an mutum abinda kawai kai tsaye zaka samu to yafi abinda za a jinkirta maka ba zaka same shi ba wannan ba dai yake ba fara ce wai qul wa yaqulu akhar minhu wasu daga suna cewa lazzatud dunya mutayaqqana shi fa jin dadin rayuwar duniya abane wanda yake da tabbaci wanda ke yaqini reality kowa ya shaida jin dadin duniya abane wanda yake mutayaqqada wanda yana da yaqini akwai tabbaci akai amma wala zatul akhirah mashkukun fiha jin dadin kiyama abane wanda ana ana da shakku a cikin akwai shakku game da wannan al'amarin tabbat ne ko ba tabbat bane wasu ne ke faɗa wannan ba daga cikin ruɗaɗɗun kidan gware su samu su hole a wannan rayuwar kasu bi babu a nasu tunanin ba su samu duniyar ba kuma a je kiyama a a wahala da suke ganin a'a to ga abin da suke da yaqini a kansa suna da garanti cewa sun samu to kaga yafi abin da ba su da garanti akai suka ce wala adul yaqina lishay bazan bar ba abin da yake tabbaci ne akan abin da bana da tabbaci a kansa ga abin da nake da tabbaci akai to bazan bar ba abin da bana da tabbaci a kansa ba zai yi ba wannan magana ce daga cikin wasu uradu malaci to wa hadha wannan maganganun guda uku da muka ambata da cewa ad-dunya naqdun wal akhiratu nasi'a da kuma zarratun manquda wala darratun mawuda da lazzatud dunya mutayaqqana wala lazzatul akhirati mashkukun fiha malace min a'zami tadlis ash-shaytan wa taswili wannan daga cikin rikitarwar shedan ya ce tablis rikitarwa ablasa ayya rikitar hukumar da ablasa daga fi'ili ablasa mazid ko sai zama to fi'ili ne alawadi ne af'al rikitarwa shi kuma iblis mai rikitarwa hukumar ta yanzu mun gano ma'anar iblis ai ko ai akwai rikitarwa da shi haka ne jayyid duk da wasu daga cikin malamai na tafsiri na tarihi suna kawo cewa ai shi sunan iblis suka ce sunan iblis daga abinda ake nihi dan lis ne a kalma ce murakkaba da ibn ne da lis da ibn da lis suka ce ita liskin na wata mace ce a wadda suka cikin malaman tarihi suka kuma wannan daga cikin Isra'iliya cikin da aka ambatawa a baya cewa lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya sanya banu jan kakin a halitta annabi Adam an yi wasu mutane a wasu halittar ta rayu ake ce musu banu jan ko da suka yi banna suka yi abinda suke yi sai Allah subhanahu wata'ala sai turo mala'ika ya halakar da wannan wannan garin nasu gabaɗaya aka halakar da su gabaɗaya to lokacin da Allah ya turo mala'ikan ya halakar a cewa su fa sai a cikin su ita wannan liskin ba ta cikin ba ta garin ta fita ta fita daga cikin ta fita daga daga garin aka zo aka halakar da al'ummar baki daya sai ta saura ita kadai lokacin da mala'ika zai koma zai koma wajen Allah subhanahu wataala a sama sai ta kama burbukinsa sai ta daita suka ce kuma ita ita ta wakanta barbarar har ta haihi shi shi shi shedan kin ai daga suka ce iblis ai iblis Allah ta'ala alam inda aka dauka a matsayi a fi'ili a larabci aka ce ablasa ya rikitar yublisu yana rikitarwa mafo tayyib malaka wa hada min a'zami tablis ash-shaytan wannan na daga cikin mafi girman rikitarwar shaytan wa taswilihi da kuma waswasinsa taswilihi da wannan rikitarwa ce shakku mutun shi yake sanyawa wal bahaimul ujum malaka ba shakka dabbobi wanda ba ta magana sune al-ujum wanda ba sa magana ko al-ajm mabaita in aka doka a mizani na na hankali dabbar da bata magana tafi masu wancin tunanin hankali ka sako duk wanda dabba tafi sa hankali to wannan cikin sakar karun ma ubani aga ne to irin su ne wanda ba da abinda Allah ya musu da ni'ima kamar da almu qulubun la yafqahuna biha wa lahum آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل يا أما باء tunanin girman Allah ciki ba a galla da kunne ba a jin gaskiya ga idanu kuma ba sa ganin abin da yake alkhairi salati kai wa'annan kamar dabbu ne kal an'ami litashbih kal an'am ay hum adallu min al an'am sun fi sun fi dabbobi bacewa to malam yace nan yace dabbobin da ba sa magana fi wayancan mutanen hankali ma ta fa innal bahimata dalili saboda ita dabba idza khafat min madarratin min madarrata shay'in idan taji tsoro gabar cutarwar wani abu la tuqdimu alaihi ba ta fuskantar sa dabba idan ta ji tsoron abu ba ta fuskantar sa ba ga bane yanzu kusu in ya ga era ya ga musa ai wannan hanyar ma ba zai bi ba ko ba haka bane kare in ya ga da musa ko kura ai wannan hanyar ma ba zai ba saboda yana jin tsoron ta ko to haka dabbobi suke idan ta ji tsoron abu ba ta fuskantar sa walau duribat koda ko ka buge ta ta yi ba za ta yi ba za ta bi ba ko da an jirgi dabbar akan ta ta fuskanci wannan abin da take tsoro malace ba za ta yi ba saboda tsoron da take ma wannan abun wa haula su kuma wa'ancan mutanen yuqaddimu ahaduhum ala aqbihi ai daga cikin su yana fuskantar akan abin da zai halaka alama yuhliku abin da zai saboda kowa ya san saban Allah na daga cikin abin da ke sanya Allah ya mutun azaba to kuma sai mutun ya fuskanci sabon Allah subhanahu wataala kuma wai har kwakwalwarsa ta ba sa cewa ba laifi in ya mutu zai shiga aljanna ta gidan gaba shi yasa wasu daga cikin mutane da yawa suna tafi amma mahaukata ne fi'lul hal yadullu ala zalik abinda suke aiwatarwa yana tabbatar da wannan abin mutum mai lafiyayyen hankali da tunani ba zai zuci ba za ta basa ba hankalin ba zai yarda ba cewa ya saba ma Allah subhanahu wataala sannan kuma a zauna lafiya gaban Allah subhanahu wataala kamar mata ce da miji ai duk mutum mai hankali lafiyayya inda ba kwaya take sha ba to tunaninta ba zai bata ba cewa bari ta ci mutuncin miji ta kuma a zauna lafiya dai ba sai abinda ta san bai son kaza bai son kaza kuma ya faɗa mata kuma a zauna lafiya zai yi sai ka ce wa matarka ba ta son ba ka son ta sa magi a abinci ba ka son mai ba ka son tanka kuma sai ta sai ta sanya duk waɗannan ababen kuma tunan take wai za a zauna lafiya tsakanin da Allah za a zauna tsalam ba zai yi ba haka in har akwai hankali amma mahaukaciya za ta iya yi so da ba hankali tare da ita haka mutum mahaukaci shine wanda zai tunaninsa zai ba sa cewa zai iya yin saba ma Allah subhanahu wataala kuma a je alkiyama ya samu shiga aljanna Allah ya datar da mu mali yake cewa wa huwa baina musaddiqin wa mukaththib yana tsakanin abu guda biyu yana gaskatawa kuma yana ƙaryatawa kamar dai ya yarda cewa sabon Allah sabon Allah ne kuma yana ƙaryata cewa fa in in ya mutu akai zai zai za a azabtar da shi kan wannan kaga yana ƙaryatarwa saboda abin da ke yake yi na fuskantar sabon Allah subhanahu wataala ya san akwai wuta Allah ya yi tanadinta kuma Allah ya ce la'amla anna jahannama minan nasi minal jinnati wan nasi ajma'in sai da Allah ya yi rantsuwa yace la amla anna jahannama dan sai na cika jahannama da mutane kuma sai yake tunanin cewa ba wannan ayar dai kamar labari Allah yake bayarwa abin ba zai tabbata ba yana tsokawa kamar labari ɗan siyasa ne za a ce za a yi za a yi za mu kaza an taba samu sauce ma za su yi famfon hora na ruwan ma gashi ya gagar ruwan ma ba akwai wuraren da sai su yi wata ba su da ruwan ruwan ma sun gagar balantana wanda sai an noma hatsin abin da ke tako Allah ya dace da mu yana doka kamar irin labari ne na 'yan siyasa cewa abin da suke faɗa ba haka bane saboda shi dan siyasa iyaka kare shi lokacin kamfai malai ke cewa fa hadha ad-darb in amana in in an in amana ahaduhum billahi wa rasulihi wa liqa'ihi wal jazaa fa huwa min a'zamin nasi hasara wannan ko mutinan wanda yake cikin shakku wanda yana bauta yana sabon Allah kuma yana tunanin zai shiga aljanna in har ko akwai imani fitar da shi in har yayi imani da Allah ya gaskata Allah subhanahu wataala ya kuma yarda duk abinda annabin Allah ya bada labari kuma ya yarda cewa za a wayi gari wata rana gashi ga Allah subhanahu wataala kuma ya amince cewa fa Allah zai auna masa aikin da ya ta a duniya wato fa hada min a'zami min azamin nasi hasarata wannan ba shakka a gaya masa tun wuri yana cikin mutane suka fi kowa asara da nadama ina alkiyama dan ba shakka zai asara yayi asara in har akwai imani a zuciyarsa da cewa ya yarda cewa Allah subhanahu wataala shine wanda ya halicci ababin nan baki daya kuma shine cancanta da abauta masa sannan kuma yana da aljanna da wuta kuma duk abinda annabi ya bada labari na aljanna da wuta ya yarda da shi sannan kuma ya yarda cewa ba shakka ba zai hadu da mahalicci subhanahu wataala kuma Allah zai sakanka masa bisa abinda ya aikata kuma sai ya ci gaba da saban Allah to malati min a'zamin nasi hasara in kana neman asarar re na duniya na ƙarshe dan asara a duniya na ƙarshe to in ka samu wannan to ka ka ka kare wahala a rayuwa jama'a mun fahimta ko kuma hanyar ashe kaga akwai asararu da yawa a duniya Allah ya kare mu Allah ya kare mu malaki cewa li'annahu aqdama ala ilmi saboda shi ya fuskanci abun ne bisa ilimi wannan bambancin jahili da karatu kenan in har mutun ya yarda ya san da wannan to duk wanda ya san cewa fa Allah zai tambaye sa bai kaga akwai wani ilimi tare da shi to kuma sai bai yi abin da zai Allah zai baiwa Allah amsar ba kaga ai yayi garkarsa kenan ko misali kamar a ce dalibin ilimi ne sai a ce maka an yi musu karatu a wata madda ta daban a karatu sai kuma aka ce ga abin da za a tambaye su a jarabawa in an tambaye ka kaza amsar tambayar kaza ce kuma ga amsar na a rubuta kuma ga tambayar a rubuta maka abinda ake da bukata shine kawai in ka zo ka bibi wa'annan amsoshin da tambayoyin ka zo ka rubuta sai mutun ya liƙe baki daya sai kalla ya ce na gaji amma bazan na sani bazan rubuta ba dan wannan zai ci jarabawa ai wannan ka neman hamago wannan sa kayan ka mota shushu shu kenan sakare na ƙarshe an kare kuma kuma tunane yake fa in yazo aka aka fito da zai validate kuma turare sa fa in aka fito jarabawar zai valide kaga wanda yayi gari kansa kuma yayi asara haka ne malik cewa li'annahu aqdama ala ilmin saboda shi ya fuskanci al'amarin Allah da ilimi ya san abin da yake yi sai kuma ya ƙaryata wa in lam yu'min billahi wa rasulihi in kuma bai imani ba da Allah da manzansa fa ab'id lahu to wannan mi ya kai nisansa cikin wutar jahannama domin ba yadda za a yi wanda yake jahili ya shiga aljanna Allah bai halicci aljanna dan jahilai ba masu karatun masu sun yi da gaske shine magana masu karatun da gaske sai sun yi da gaske dan su jahilai Allah ba zai ma ba su dama ba saboda dole shi din zaka bauta wa Allah in kana son Allah ya karbi aikin to sai ya ta sharadi guda biyu duk aikin addinin da bai cika sharadi guda bi ba to da kai da wanda bai shi ba kamar dai kuke uwa ɗaya ne uba kowa da nashi kuma shi Hausa uwa daya uba kowa da nashi sharadin farin dole sai kai dan Allah kai ne dan neman yardan Allah dan Allah ya baka lada sharadi da bi sai kai bisa karantar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la duk abin da zaka yi in dai ba su ga wannan sharadin ba to gwara ma ka aje ka bari shi in ku ka ci gaba da yi kuma ka san mu cikin wannan sharadin ba to kuma wata shari'a ce tsakaninka da Allah da irin alkiyama so da kada masaniyar abin baka yi dan Allah ba Allah ya samu wani lafiya irin su ne kuma Allah zai wulgare ci kazabta a ƙarshe kuma sai a tura su jahannama wanda ba buƙatar mu mai mita hadisan mu riga mun gabatar da su ba ta fa illam yu'min billahi in har bai imani ba da Allah bai gaskata Allah ba wa rasulihi da manzansa fa ab'id lah to ka nisance sa dan zai gulza a wulgar da shi cikin cikin jahannama sai malan zai zo yayi raddi ko masu wayancan fa'intar yace wa qawlu hadha alqa'il fadar wannan mai zancen da yake cewa annaqdu khairu minan nasi'ati kash tafi abinda yake bashi abu a baka abin likid ga yanan yafi abin da zaka jira a matsayin bashi yace fa jawabuhu amsar abin da zamu faɗa masa a ilmance innahu idza tasawa an-naqd wan nasi'ati fan-naqd khairan fan-naqd khairun afwan innahu idza tasawa an-naqd wan nasi'atu fan-naqd khairun in ko har kash ta hadu da bashi a ce gashi kash ne mutum biyu suka zo dokar bayan suka zo sayan kayan kuma wannan kayan abu guda ne kacal guda ya zo da kudin sa guda ya zo za a bashi bashi mutum biyu suka zo sayan abu guda daya kuma wannan abun gudan ne ya rage maka kai mai sayarwa gudan da kudin sa a hannu kuma guda bashi zaka bayar sa wannan ya zo da jikarsa 100 ga ta a hannu kana gani wannan kuma ya zo amma zai ba da cika 150 amma kuma sai baba ya gani sai baba ya gani ma'ana dai ba yanzu ba kenan ko to in aka haɗu suka haɗu wanne za ka yi da shi na'am za ka jira amsa 150 ne baka gansu ba a za ka ba da kayan ne ka amshi shiga 100 haka ne? malace idan in sun ka haɗu ba shakka malike cewa fannaqadu ay fannaqadu khairun abaka kashi ne mafi alkhairi wa in tafawata wa kanat an-nasi'atu akthar wa afdal idan kuma suka sa at-tafawut aka samu fifiku a cikin al'amarin kuma wa kanat an-nasi'atu afdal sai zaman to bashin yafi yafi yawa kuma yafi fifiko yafi girma fahiya khairun bayar da bashi shi da mafi alkhairi idan aka ce akwai tafawut akwai tsere tsere abin nan akwai tsirareniya a cikin al'amarin sai kasance a'a ba wanda ya zo sayan sai wanda ya zo da bashin sannan kuma ko da ma eh ko da ko ga mai kudi a hannu sai zamanto bashin akwai tazara mai dimbin yawa tsakaninsa da wanda zai saya wataƙila wala Allah ya kasance goman sa ne misali sai wannan yazo ce zai saya jika 100 sai wannan ce shi a bashi nan da wata ɗaya zai bada miliyon miliyon 1 da Allah wanda zai sayarwa na'am ba za ka dibi ratar ba shakka kowa mai miliyon zai sayar ma ko kaga an samu tafawut kenan miliyon kin tafi jika 100 yawa talinka ta so tara haka ne to kaga an samu tafawut kuma tafi yawa to sai abinda malai yake so ya guda mana nan lisahi na hankali tunani ne to malai yake cewa fa kaifa wad dunya kulliha fa kaifa wad dunya kulluha min awwaliha ila akhiriha ka nafsin wahid min anfas al akhirah ko tayaya idan abun akwatanta shi da duniya baki daya tun farkon ta har karshen ta kamar numfashi guda ne duka duniyar kwana na wace abinda malam ke so ya nuna mana duka duniyar ya zaga mai jikadari ya zo a kudin sa a hannu ga kuma mai miliyan guda wannan jikadar fa wala Allah kana karba su nan take ka sun tafi amma ita wacce mai lafa kuma za a iya juyarwa wani jari ne mai zaman kansa kuma ce to ku kwatanta ya za a kwatanta abin da duniya tun farkon duniya ba tun haihuwa ka ba tun kasa duniyar har zawa ƙarshen ta kamar rayuwa guda ce kamar ɗan kwanaki ne ake yi ai wannan ne ya sanya ɗan wuta idan aka je alkiyama aka tambaye su kam labistum shi kwana da kuka yi a duniya kam labistum ataha kam labistum fil ardi adada sinin ko qalu labisna yawman aw ba'da yawm fas'al al adi ce wal alafa mu duka duka duk kwanakin mu a duniya ban ma yi kwana dai ba in ko wata kila kwana ne ko rabin wuni kaji mutum mai shekara 60 70 80 100 sai ce wa Allah shi duka duka gaba dai a duniyar kamar dai kwana ɗaya ne ya yi ko kuma rabin kwana ma bai ba kwan ba rabin wuni ne yi irin ya zo awa goma sha biyu a wuni ya wuce kuma ya yi shekara da ɗiya da mata da komi duk an samu a duniyar saboda ita duniyar gaba ɗanta ba komi ba ce ɓalci kama fi musnad imami ahmad kamar yadda ya zo a cikin musnad na al'imamu ahmad والترمذي ده الامام الترمذي من حديث المستورد بن شداد daga hadisi المستورد بن شداد wannan wannan hadisi al-imam muslim ya ya kasa cikin littafin sa qala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam banzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare sai yana cewa mad-dunya fil akhirah idan ku ta duniya a rayuwar duniya akan rayuwar lahira illa kama yudkhilu ahdukum isba'ahu fil yammi misalin rayuwar duniya idan aka kwatanta ta da rayuwar lafira kamar mutun ne ya tsoma dan yatsansa cikin gulbi cikin teku falyanzur bima tarji sai ya tsamo wannan farcen ya gami zai rike cikin cikin teku jama'a kun kun fahimta duniyar gaba ɗaya da abin da ke cikin ta gab idan aka kwatanta ta da rayuwar lahira kwanakin duniyar baki ɗaya kaftun dasa ta har zawa ta, to bai wuce ba mutum ya tsoma hannunsa cikin gulbi cikin gulbi ai musan gulbi ko cikin gulbi ya tsamo farcensa in ya ga ya ga da farcen da mi zai biyo da shi to idan aka tsoma duniya cikin rayuwar lahira gaba da ta kasance duka ɗan kwanaki ne ayyamun qala'il kwanaki ne kaɗan ni ba wata jimawa ake ba musamman ma yanzu da 60 ne ausa ba'una ko eh 60 ne ausa ba'una kana wuce arba'una ma yanzu kashi cikin tashin hankali yanzu dai ko kana kai arba'una ka zan dan kwaya mutum yana shekara yana ba shekara 40 baya ku tsaya ku kalla da kyau wallahi duk wanda ya shekara 40 ka tsaka bincike sa ya da wayar ya safi bai sha magani bai sha kwaya ba bai sha magani ba balla da shekara 50 ko shekara 60 ba ka bari goyi yana ciyo bai ya rike wace ce kullun ci ba lahiya eh wala Allah in mutun zai yanzu ba akwai wanda a shekara 60 a shekara 60 na wanda ke yace min shekara 75 gare sa muna tira yace min mulki goma akai da shi tun lokacin jori akai mulki da shi ya san mulkin jori da wayansa akai ya san na kunce yace har aka zo na bazum ce mulki goma akai da shi yace a alal aqalli kusan shekara 35 bai da lahiya duk wannan lokaci ke da tension da wace ce kaga in za ka shekara 70 nan a duniya nan fa kusan shekara ashirin da wani ‘yan kai duka cikin rishin ya zaga isu. To kuma kana ba shekara saba'in baya, inda ba yauni aljihun ka gare shi ba ko? Idan aka dinga tahaci ne sai an kallo kana ɗan dawo a kai kwana biyu kuma ka koma. To ba shakka dai tafiya da sanda wannan wajibin ne fararun farilla. Ba ka bane, ba wani abu da za ka iya amfanarwa. To duka kwana nawa ake Allah na su a duniya duka gaba ɗaya kwana nawa ake shi. eh Allah ya samu cika da imani to duniyar in aka sanya ta a rayuwa ta lahira kamar ka tsoma hannunka ne a cikin gulbi ka jaye in ka abu ka ga mi zashi bi mi hannunka zai biyo da shi dan Allah za a gane ma an sa ba za a gane ba daga wallahi mu dena doka duniya da zafi kawai ita duniya ba in kana son ka zauna lafiya to kun fi duniya ka annaka qaribun aw abir sabil ka zama to kamar ke matafi ne ko kuma dan hanya kamar bako ko dan hanya ka zo bakunci wata ran zaka koma ko kuma a'a ka zo gari ne ka wuce da ƙara gari ne gaba shikenan sai ka zauna lafiya ko mai hankali alkayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut wanda yake mai hankali wanda fi kowa hankali a duniya shine wanda yake wa kansa hisabi yayi kuma aikin da zai tarar bayan ya mutu kullun tunaninsa wuri kaza ba daidai bane Allah ka yahe min kuma tunaninsa bayan ya mutu me zai samu gaban Allah subhanahu wataala wannan shine mai hankali amma duk wani a wannan duniya kada ya rude ka asal zai ce ai annabi ya ce ka nemi duniya kaman ba za ka mutu ba haka ne ka nemi lahira kuma kamar za ka mutu gobe amma abinda ba a bukata karka fifita duniya akan lahira kada ka yarda ka fifita rayuwar duniya akan rayuwar tashin kiyama dan ba shakka ita duniyar duka kwanaki ne za ka yi amma ta kiyamar in an je hayata ce abadiyya azaliya hayata ce abadiyya tara abada ba ba wasu iya shekarun za a ce in mutum yayi zai dawo kuma ya ci gaba da sabuwar rayuwa a duniya a'a shi yasa an yi ɗan wuta za su nemi Allah subhanahu wataala saboda hankalin su fa yanzu ya gano cewa wutan nan babu lokacin hita sai shi wa Allah farji'na na'mal na'mal ghayr alladhi kunna na'mal Allah kamar da mu duniya mu yi aikin da ba shi muka yi ada Allah ce walau ruddu la'adu limanuhu an wallahi tukuyar ta saba ƙari duk inda aka yi sai ta yi shi ko an mero su duniya sai su yi abin suke da sabon Allah subhanahu wa ta'ala can Allah ce ikhsa'u fiha wa la tukallimun kad wanda ya ƙara magana za a samu takunkumi na magana cikin jahannama Allah ya kare da haka jama'a fa itharu hadha an-naqd ala hadhihi an-nasi'a min a'zami al-ghuban al-ghubani wa a'zami al-jahl mutun ya zabi wannan kashkin wanda bai da bai da ko ka same shi zai kare kabar bashin da in ka same shi ya zaka more to daga cikin mafi girman wawanci daga cikin mafi girman satarci dolanci in ka neman dolo shine wannan kuma wa aqbahil jahl ka neman jahili murakkab to wannan ya kai jahilcin nashi yayi muni aqbah jahilcin ma yayi muni kazan ko jahilan ma kala kala ne ko eh jahilan ma kala kala ne na wani uba da yake dan sa makaranta ana ba cikin Isra'ila na da aka ce uba ne kai dan sa makaranta sai yaron ya dawo a gida sai ya ce ai ai an tambaye su sunayen sunayen annabawa sai ai sai yaro yake cewa uban ai akwai annabi fir'auna sai uban yace sallallahu alaihi wasallam kaga kaga wannan wannan jahilcin nasa ya haihu ne kuma wallahi har yanzu fa jahilcin fa wasu da shi za su mutu saboda ba su kama hanyar karatu ba ina mamaki mutum ya zauna baya karatu kuma ka tausaya mu duk wanda bai karatu wallahi duk wanda aka ce maka ga yanan bai karatu ka tausaya masa dan na rance maka da Allah billahi alladhi la ilaha illa huwa alladhi rafa'a as-samawati wal alladhi rafa'a as-samai bighairi bighairi amrin naraha ko wallahi aka je kiyama sai yafi ganga kaduwa ku da wannan fada duk wanda kaga baya karatu har ya mutu bai karatu in aka je kiyama sai yafi ganga kaduwa wannan tura suke dudududum ko ai duka mai sauki ce wallahi ai su wa'annan mala'ikun zabaniya da shi da shi zabaniyawa kaza za su zarar mutum wallahi za su jibki mutum Allah ya samu wani lafiya ai ko kallon su ba mu yi ma in Allah ya da ko kallo eh mala cewa in kana hadha nisbatu dunya bi majmu'iha ila al-akhirah in ku wannan zai zamanto gaba ɗayan duniya ce da abin da ke cikin ta ya zamanto dukkanin duniya a tattara ta kwatankwacin duniyar alahira to fama miqdaru umrul insi umrul umrul insani بالنسبه للاخره to wani shekaru kake diwa mutum ina ga canta shi kiyama in ko wannan shine kwatankwacin rayuwar duniya gaba daya tun farkon ta har ƙarshen ta kamar ka sa hannu cikin teku ka jaye ka fiddo in shine duniyar to ya kake tsammanin rayuwar da mutum zai shekara mutum za shi a lahira akwai shekaru babu shekaru da babu wata shekaru babu wasu shekaru da za a ci ga iya adadin shekara kaza yanzu hatta malaman tarihi suka rubuta istuwar ai sun rubuta tarihi kashi suka ce akwai ma qabla tarikh marhala ma qabla tarikh kuma akwai marhala tarihiyya shi kansu malaman tarihi akwai marhala ma qabla tarikh gabanin a fara a san tarihin ma suka ce yabda bi zuhuri awwal insani ala wajhi al-ard ila an arfa al-insanu kitaba daga farkon samuwar dan annabi adam ay mutun na farin a duniya waye kiran annabi adam zuwa lokacin da mutum ya fara iya rubutu shine marhala ta biyu shona abin da ya faru ba sani ba ba sa iyawa amma mun qur'ani ya ba mu labari marhala ta biyu daga lokacin da mutum ya iya rubutu zawwa kuma wannan zamani da muke ciki mun ba shi karatu ba shi rayuwar lahira Allah Allah ya ce wal akhiratu khairun wa abqa tace mafi alkhairi kuma mafi wanzuwa in an tafi an tafi ne Allah ya samu je a sa'a to fa ayyuma aula bil aqil bil ithar fa ayyuma aula bil aqil sai malai tambaya wannan rayuwa ta duniya da ta huce ka tsoma hannunka cikin ruwa ba da wannan rayuwar da ita ba ta da iyakar shekaru wanne ne ya kamata mutum mai hankali ya zaba ku ba da amsa da kanku na'am rayuwar da ba ta da iyaka kenan ko ita ce kamata mutum ya to duk abin da kake fama da shi ko na duniya kana mutuwa ya kare baka bane dobe idan mutum yana fama da rashin lafiya aka ce ga tension ga diabetes yana mutuwa duk sun warki duk sun tafi baka bane in tsohon najadu a tare da kai ba tsohon najadu eh tsohon najadu talauci in shi a tare da kai kana mutuwa kun rabu ku ya nori ga da shi ka asake hannun juna baka bane duk abin da kake fama shi kana mutuwa ya rabu da kun rabu da shi to amma ita rayuwar ta kiyama in mutun ya tashi cikin hali to kuma shine ila ila abadi har abada kenan mun bace karatun to wanne ne kamata mutun ya zaba abinda da ka mutu ya ka rabu da shi ko kuma abinda a'a ka ta da shi har abada Allah ya dace da mu ba ce itharul ajli fi hadhihi al-mudda al-yasira mutun ya samu wannan ya fifita wannan abu mai gaugawan wucewa a cikin lokaci dan kadan ne wa hirmanul khairid da'im kuma sai asarar asarar alkhairi mai dawwama fil akhirati alahira wannan shine fi mutun ya zabi duniyar take karewa bisa da abinda yake na lahira ne mai tabbatuwa kuma ya rasa alkhairin alqiyama amtar ku shay'in haqirin sagir ko ya bar abinda yake kaskantacce wulaƙantacce ɗan ƙarami munƙati an ƙurbin wanda ke yankewa nan kusa liya a kuza ma la ƙimata lahu don ya karɓi abin da ba bai da iyaka bai da adadi wala khatara lahu kuma babu abin da yake kama da shi wala nihayata li adadi kuma ƙarshen shi bai da adadi wala ghayata li amadihi kuma bai da tushen sa bai da iyaka bai da wata iyaka a ce ga iyakancin kai waye ya san iyakar dadin aljanna na'am iyakar dadin aljanna waye san shi yanzu mutun ya zabi abin da yake na na duniya wanda ke walakantacciya mai karewa nan kusa dan da kai shekara 80 wanda kana in kai shekara 100 kawo mutane jidali dan iya gama da kanka za su yanka da kansu za su dinga gulinka ka zai musu jidali musiba har alfatan mutuwa ake maka ba ga bane saboda baka da wani amfani a wannan lokacin ka tafi kuma ƙarshen da dole sai ka mutu ne dole sai ka tafi to yanzu ka zabi wannan abun bisa da abun da bai da kima shi kimar ta bata da iyaka abun bai da kima sa bata da iyaka sannan kuma bai da ba abin da za ka kwatanta da shi ba abin da za ka kwatanta shi da shi saboda kuma ƙarshen shi bai da adadi sannan kuma bai da gaya bai da bai da matuƙa ce gashi iyaka iyaka abu kenan wanne ne yafi yanzu kai ka dibi girman girman gidan aljanna kawai a barka da girman aljanna girman aljanna ardu as-samawati wal ardi Allah ya ce fadin girman fadin gidan aljanna mutum guda fadin ta kamar fadin ƙasa da da sama ne sama da ƙasa fadin ta komben da kare ne to kuma kuma wannan fa an baka mallakin kare fa naka ne kai kadai baka tarayya da kowa da shi ba me ce maka an sa buril ba daidai ba kai wani da takardu wannan hili ba me ce maka gida ne ne yace ga takardu a justice ba wanda zai ce maka a justice gidanka ne mallakin ka naka ne eh sannan kuma ka didigidin da aka yi masa ba wani magiri a duniya duk zaman sa magiri da zai gida wannan gidan Allah da kansa ne ya gina ta ita aljannar da kansa ne da kansa da hannayensa yayi ta ba kuma malaiku an sa su a'a shi da kansa ya kera ta lubnatun min zahabi wa lubnatun min fidda birgin azurfa da zinariya da zinariya eh yanzu kai ka Allah da yake ba ta kutantuwa ina fashin tsoron in aka je kiyama akai karan malami ɗan aljina bayan su shiga wajen su shiga aljina su ce Allah ba su muna bayani da kamata ba dan da sun yi da mun ƙara aikin Allah ya dace da mu to kuma duk abin da kake da bukata na ni'ima akwai ba abin da kake sai da kuɗi shi da rashin lafiya an doke shiga dushar an doke maka ba ba wanda zai shiga dushi ba wanda zai ci ciki ba mai diabetes ba mai tension balanta na wani shiga damar bude clinic eh wallahi ba mai bude clinic Allah ba wani linka da zai bude clinic babu shi ba wani rashin lafiya da ake yi dak balanta na su kudin ka haka ne sannan kuma babu abun da ake sayarwa balanta ka ce zaka je neman kuɗi da ka baka saboda ai neman kuɗi wahala ce baka wani wahala ce sai ka zo abinci ma ka ci ba ga bane kada tarawa kuma dai kana tafatar ka mutu haka kenan kana da tarawa kana kokarin ka ka nema ka tafatar Allah ya kashe giwa su tinama right kenan to can kun bani maka fatar ka mutu kai kadai da gidanka baka tarayya da kowa saboda kuma duk abin da kake da bukata na kalar jin dadi Allah ya hore maka shi duk wani abu na kalar jin dadi Allah ya hore maka shi ciki aka sa maka ruwa ga sunan flavor ne suke tahiya tajrimin tahtiha al-anhar ga madara ga zima ga ruwa ga ga giya duk abin da kake bukata ga sunan jere kuma ga kofkin ne Allah ya dora maka kuma ga wuldarun mukhalladuna wasu yara kanana suke suke sirki suna sarrike aljanna ya akwabin wa abariqa wa ka'asbin ma'i sun ci ko su da ruwa ga giya maqil bayda al-dhatin bisharibina kawai so ake dai ka hole ka ji dadi ga kaji na ga naman kaji suna ta yawo sai ka zo ka ce ka za ta cire kashi kuma ka tamna ta da kyau Allah ya kai mu aljanna lalabi akwai bayani to sai mutun ya yarda sai asar duka waɗanda abinda ake ta faɗa abinda kuma zai karewa abinda duk abinda ka sa yanzu dibo in mulki da ake takama har a tashi duniya ba za a taɓa mulki irin na Fir'auna ba haka ne har a tashi duniya yanzu ba za a taɓa mulki irin na ina Fir'auna ba dan Allah an kare mulkin ko ba kare ba in kuma mai imani kai har ka tashi duniya ba za ka taɓa mulki irin har a tashi duniya mutum ba zai maimaita mulki irin na Annabi Sulaiman ba ba ga wani Allah ya hore mai ga aljannu ga kwari ga dabbobi ga mutane duka gashi su duk shi na ji magana kowa rago sai ya zo ya bayani ya jiya bunsuru ya zo ya rashe bayani ruwa ta zo ta yana ta bayani kowa yana jin maganar kowa ga aljannu kashi yake jibga musu washayatin kullu bannain wa ghawwas ko da sunan suna tanyi aiki hidima suke yi amma sai Allah ya maka cewa fa ita duniya duk abin da ka samu wallahi mai karewa ne kai tsaye sai Allah ya ran annabi Sulaiman an kare mulkin ya kare to lahira ita kuma ba ta karewa eh sanda kuma ga ridwanullahi in ka shiga ka samu yardar Allah Allah bai ƙara hushi da kai kuma za a baka dama ka dinga zawwa kana munajati kuna ganawa da Allah subhanahu wataala idan akwai akwai fada akwai kasuwa a san wani jaraba kasuwa ta dauki hankali ne to kiyama kai hakuri ma a aljanna ma akwai kasuwa sai dai kasuwar aljanna ba irin ta duniya bace dan kasuwar duniya wahala ce ke kawai kasuwar aljanna in ka shiga to kawai kasuwa ce da ake zuwa a ci kasuwar gaban Allah subhanahu wataala za a zo ga Allah subhanahu wataala a kujerarsa ta mulki ga annabawan Allah baki daya ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ga shuhada'u ga ana zazzaune a zo a zauna ayi hira ayi hira sai an tsare za a tashi sai Allah ya tuma lafi kara mu kowa a kara mai kyawu akan kyawun da ke da shi duk mu daga cikin da kai kyawu wallahi wayannan hakuri da suka yi baki duk sai sun tashi tab eh bas fari bas saka gansu kuma kashin ka zo gida mata kai ta ma an ƙara samfara mata an ai maka ai mata mai kuma cikin aljanna an ƙara samfara aikin mala'iku ne ba an canza ta to sai mutun ya yarda ya samu abinda kawai karewa za shi duk ga ta shekara ɗari ya mutu ka kare ga abinda abadan abadan ne Allah ya dace da mu malike cewa wa amma qaulul akhir amma zancen wayancan mutanen kuma suke cewa لا أترك متيقنا متيقنا لمشكوك فيه bazan bar ba abinda yake da tabbas bisa da abinda kila wakala ne Allah ba da wani lokaci lokacin bai ba minti takwas bar mu kai karshen gaba yake cewa la atruku mutayaqqadan bazan bar abinda yake mai tabbas ba li mashkukin fihi game da abinda ake shakku a cikin sa fa yuqalu lahu malace sai ka ce mada shi imma an takuna ala shakkin dai cikin biyu ne ko ya zama to kana kana da shakku kwankwanto min wa'dillahi da alkawalin Allah wa wa'idihi da kuma narkon azabar Allah subhanahu wataala ko dai mutun yana shakku game da abinda Allah ya faɗa ne da kuma irin azabar da Allah ya tanada wa sidq rusulihi da kuma gaskiyar abinda manzon suka faɗa na gaskiya ko ya zaman to mutun yana cikin wannan ne shi yasa ke gadin kamar lahira tana cikin shakka kamar kila wa kala ne abin da bai tabbata ba aw takuna ala yaqin min dal kuma ya zaman to a a yarda da Allah subhanahu wataala da kuma alkawalin sa da azabar sa da abinda manzannin suka faɗa zata fa in kunta ala yaqini in har kai kana da wannan yaqini a zuciya fa ma tarakta illa zurratan ajila ba komai bane ka bari ba ba ce wani abu ne wanda yake mai gaugawa munqati wanda yake yankewa faliya an qarib wanda ke karewa nan kusa li amrin mutayaqqan la shakka fi zuwa ga abin da yake mutayaqqan wanda ke da tabbaci wanda kuma babu kwankwanto a cikin sa walan qita lahu kuma bai da bai da bai da abin nan bai bai yankewa inda har mutu ya da yaqini a zuciyarsa to abin da ya bari na duniyar nan fa kamar abu ne wanda yake karewa kamar ka doka ne ita fa duniya in kana son ka fadice ta ko to ka dauki bidan ori ba da ka kalli ori ji wannan da kyawu kaga yadda yake ji ko ba ka bane yana kelli da sanyin sa haka ne duk daɗinsa kana zubawa sannu-sannu kana sha kana sha wannan wannan abun sai a waye gari cikin bidan ba komi a ciki ko me za ka yi masa wulga shi za ka yi duk darashi sai ya ƙare idan ƙori ba in ya kai jika ɗari ya sha me za a yi masa wulgar da shi za a yi ko za ka duniya take kana ida amfani da ita ko tana ida amfani da kai ko za ta wulgar da kai tana idawa da kai ta cike idawa da mutum ita duniya ita ke idawa da mutum ba shi ke idawa da ita ba sai dai mai hankali shi ke idawa da duniya kafin ta ida da shi mutum mai hankali shi ne wanda ke idawa da duniya kafin ta rabu da shi yake sake ta kafin ta sake sa minike ni da wannan ma'ana zai ɗauki matakan kare kansa alkiyama zai tanadin da zai haɗu da Allah subhanahu wataala kafin ya tashi mutuwa rayuwar amma sakare shi shi da wanda bai barkata komi ba a nan duniya bai komi ba kun mutu ta zo ta doke shi kuma shi je kiyama Allah ya sa ta jibiga shi dan ba a bari saka malike cewa to in wannan ne to ka bar abin da yake mai gaugawa wanda yake munqati kuma mai yankewa faniya mai karewa an qaribin nan kusa za ta yanki li'amrin mutayaqqad zuwa daga abin da kake da tabbaci akai kaga ruwan aljanna ba wurin da za a waye gare sun kare ba za a taba tashi wa cikin aljanna a ce an yi kufir wallahi abin babu kufir a aljanna na ruwa a ce an yanke ruwa an cire maka ruwa ka je ka biya ba wanda zaka je tuntun ka biya su san ka sai komi ce laka da zai zo maka da wata bulan ligarsa yace zai yanke maka wata cikin wallahi babu shi ba wanda zai zo ya tsada tsanin sai wallahi babu ka riga ka biya komi tuti oke wallahi al'azim istighfari ma ba za ka yi ba ko su ake kaji dadi ka more kawai kaji dadi kawai ka more malan ka cika ji ka sha madara kawai shikenan eh Allah nan to kuma duniyar fa ai ba za ka yi ba kullun ka ci ba za ka iya ba ko za su yi ba zai yi ba in ko ka cika cin su kullun ko sai a waye gari a ci a hana ma cin su baka da lafiya amma kiyamun ba mai hana maka ka ci iya san ranka kuma ku zo na abu su wakajin aljanna ba irin fa na duniya bane ba yanzu fa in ka dauko kawar aljanna kawar ka za ta aljanna in ka ci to in ka dauko kawa guda to wanda ta bin tahi wacce dadi sai ka ji dadin yayi triple ya karu ami ya hayya qayyum ami ya hayya qayyum kai malan kai dai mutafatin Allah shi kai wa aljanna alce wa in kana wa in kunta ala shakkin in ku kuma kana cikin kunkunto da shakka faraji ayatin rabbi ta'ala addalatu ala wujudihi kai bi kai muraji'ar ka sa lura cikin ayoyin Allah da suke nuna samuwar Allah subhanahu wataala wa qudratihi da qudrarsa wa mashi'atihi da kuma mashi'ar Allah wa wahdaniyatihi da wahdaniyar Allah subhanahu wataala wa sidqi rusulihi da kuma gaskiyar manzanninsa fi ma akhbaru bihi an game da abin da suka bada labari akai in dai kai mai imani ne ko kana shakka ne in kana shakka to ka tsaya ka dibi ayoyin Allah subhanahu wataala ka dibi girman sama yanzu kawai kai tunanin cewa wannan saman fa wannan saman saboda Allah saboda Allah in Allah subhanahu wataala ba da amin ba da amin ba in Allah ya turo ta kai ka yamin duk duniya wace gwamnati wane sojojin ƙasa za su iya tare ta Na'am, in Allah ya turo ta, ya ce ta faɗo, ka tambaye kanka duk duniya a kowace halitta da take take iya tare wannan abu? Babu ko? A ya kamata mutum ya tsara jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, ka ribi kai karan kanka, kai karan kanka, yadda kake cin abinci, abincin Allah ya narkar da shi, ya zama to ɓangare biyu, abin da ke da amfani ya kuma maka jini. ba fa wani magani kake sha mai mai abincin jinin a'a Allah ne ko sun kayan aiki a cikin ciki mai narki abincin kuma bai tabba a taba cewa an an samu anti block ba ba a cin block a cikin mutum a ce za a je a canza ba a cin block amma mota kan duk kyawun tattara sai an ce ta ci ta ci block ko to baka taba jin an ce mutum ya ci block ba saboda wannan aikin da take kuma tun kana jaya tun kana cikin cikin mahaifiya kake cin abinci har kuma kake da girman ka kuma abincin Allah ya juya maka shi sauran jini wanda bai da amfani a jikinka sai aka yi maka hanyar da zai fito to kaddara sai Allah subhanahu wataala ya toshe hanyar fitowar wannan abun da bai da amfani a gare ka za gane kai sakare ne wallahi ba kowa kake ba haka ne lokacin mutum zai gane ashe shi shi iya ka sakare ne ba abun da ya makansa da fa ko lokacin da in Allah ya jarrabe mutum wannan ruwa fa sai mutum ya kasa hadewa ruwan nan ga su na wallahi kana ganin ba komi sai suka kada ka kasa hade su ana sa suna fitar suna da lalo maka ai wannan kada ya shiga gane girman girman Allah subhanahu wataala Allah bana maka godiya akan ni'imominka kuma Allah ka kara muna Allah ka samu wanye da wannan duniyar lafiya kuma Allah ka raba mu da ruduwa ta duniya Allah kakka jarabe mu cikin wanda duniya za ta jarraba za ta rude su Allah ka sanya tunanin mu ya kasance akan abin da ka tada mu na aljanna kuma Allah ka hada mu da wannan abun Allah ka hada mu da shi Allah ka hada mu da shi abin da mun ka fada zaman to gaskiya Allah ka ba mu lada kuskure Allah subhanahu wataala ka gafarta muna subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته